نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu da muke magana daren lahad ne wanda ya daidai da daren sha biyu ga watan jumadal akhira hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara 1429 daidai da sha hudu ga watan jun shekara ta 2008 wannan shine kasar na goma sha shida daga cikin jeren giyar karatun littafin al'imamu abu abdullah muhammad ibn ismail al-bukhari taken karatun da aka fi sani da cewa karatun hadisi da aiki da shi shine zama lafiya ga musulmi idan jama'ar musulmi ba su manta ba muna ƙarƙashin kitabul iman a cikin babu man qala innal imana huwa al'amalu babin da ke bayani akan malaman da suka ce ai imani ma shine aiki to wannan mas'alar kamar yadda na ce guduma ce wadda imamul bukhari yake kwankwasar kan murji'a to kasantuwar yanzu ne muke koyan manhaji na ahlus sunna wal jama'a yaya ne ahlus sunna da jama'a suke bi suke tabbatar da aqida shi yasa kuka ga wannan babi dama tun kafin mu zo nake hararo shi nake cewa in fa mun zo za a tsaya a tattauna abubuwa ba dan komai ba wanda ya saurari kasan na sha hudu da na sha biyar wato kasusuwa biyu da suka gabaci wannan to lallai ya fara jin wani abu saɓanin yadda ya ga ahli sunna a Najeriya suna gudanar da da'awa domin ahli sunna a Najeriya suna da'awa ne a shuwa'iyya ba tare da tsara manhaj ba ma'ana kawai Qur'ani da hadisi amma a bisa wani tafarki sufaye ma Qur'ani da hadisi suke aiki da shi amma a bisa wani tafarki yan brothers ma Qur'ani da hadisi suke aiki da shi amma a bisa wani tafarki yan shi'a ma Qur'ani da hadisi suke aiki da shi amma a bisa wani tafarki so ashe dole ne to mu ahli sunna mu tsaya mu faɗa a bisa wanne tafarkin muke ɗabbaka qur'ani da sunna shine a bisa tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tafarkin da yan shi'a da yan ɗariƙu da sauransu suka ce wannan tafarki ne wanda akwai shiriya a ciki kuma gaskiya ne akwai haske a ciki sai suka ce sai ya yi kunci da yawa mu ko muka ce ya ishe mutum da ya ishi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan ba a bayyana wa ahli sunna musamman na Najeriya ba waɗanda suka shiga cikin hayaniya da hargowa sai ka ga abin da yake faruwa din a yanzu a cikin ahli sunna shi zai ci gaba da faruwa ga dai ahli sunna har ahli sunna ga karatu su ne amma da yake ba su kayyade wa kansu wannan tafarkin ba cewa a bisa manhajin salaf dan haka sai ka je ka samu ahli sunnan sun kasa haɗa kansu ahli sunnan sun kasa fahimtar junansu dan me domin babu ka'ida guda ɗaya wadda take jansu su ina fatar mun gane wannan ya kama ɗakin haya a cikin gidan haya wannan ya kama ɗakin haya a cikin gidan haya dole ne a samar da wata doka wadda za ta tafiyar da su yanzu kaga ba dokar biyan haya ba ce dokar da za ta daidaita bayaraban da ke ɗakin nan da inyamurin da ke ɗakin can da bahaushen da ke ɗakin can da ba nufe da ba fulatani da ba katafe wanda yake ɗakin amma a gida ɗaya suke dole sai a samu wani tsari wanda zai gudanar da su a bisa gidan hayar ba kuma tsarin biyan hayar ba ko kun fahimta jama'a ashe kun ga maganar biyan hayar daban wannan doka ce da take kan kowa sannan akwai wasu tsare-tsare da za su zaunar da su lafiya saboda bambancin addinansu da al'adu da kuma inda suka taso wannan ya ce qur'ani da hadisi zai bi wannan ma ya ce qur'ani da hadisi zai bi wannan ma ya ce qur'ani da hadisi zai bi amma a wannan tafarkin zai bi alqur'ani da hadisin mu sai muka ce a bisa tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to gaskiya saboda Allah jama'a kamar yadda al-Imam Abdurrahman ibn Jawzi yake cewa wa qad kanu idza uddu qalila fasaru al-yawma a'azza min al-qalil waɗanda suka san manhajin ahli sunna wal jama'a a Najeriya yan kaɗan ne kwarai da gaske a shekarun baya to a yanzu kuwa ni kuma ina cewa to sun zama sun fi yan kaɗan ɗin ma yan kaɗan don a shekarun baya a rayuwata kakab mutum ɗaya na san ya san manhajin shine abubakar gumi kakab ban san wani ba a rayuwata kakab bayan abubakar gumi wanda ya san manhajin ahlus sunna wal jama'a ban ce muku karatun qur'ani da hadisi ba karatun qur'ani da hadisi har kirista zaka samu har arna zaka samu har kowa da yan ɗariƙu da kowa ya iya karatun qur'ani da hadisi amma ɗabbaka manhajin qur'ani da hadisi a bisa manhajin ahlus sunna a hakikanin gaskiya a rayuwata in banda abubakar gumi a shekarun baya to ban san wane ne ya amsa sunan malami mujtahidi a Najeriya wanda ya iya ɗabbaka wannan manhajin ba to a yanzu kuwa kwakwalwata ba ta iya hasaso min wane da wani wannan na daga abin da ya sa mutuwar abubakar gumi ta sa sai ahalin sunna suka tarwatse duk mai hankali da ilimi da basira ya fahimci haka mutuwar abubakar gumi sai ta ƙara tarwatsa su me yasa ba su gama nuna ba kuma sai suka yi abin da bahaushe yake cewa ɗan masara ana goyon ka kana gemu da mutuwar abubakar gumi sai kowane malami ya naɗa kanshi ya zama sheikh kowa sai ya naɗa kanshi sheikh kowa sai ya naɗa kanshi sheikh shaikuka ta abubakar mahamudu gumi ba naɗi ba ce daga ƙungiya kaza ko malam wane ma'ana naɗi ne min indillahi abu ne daga wurin Allah maɗaukakin sarki saboda quality saboda nagarta da ya cancanta da ita to shin ko ka tsaya kaya abin da Allah yake cewa ku li'malu fa sayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minuna Allah cewa ku yi aiki Allah zai ga aikin ku ma'ana zai nuna wa duniya aikin ku manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zai ga aikin ku mu'mine za su ga aikin ku baka riga kaya aikin ba amma ka kosa a ce kai ne wani kai ne wani kai ne wani kai ne wani don haka matsalar ita ce jama'a ku yi haƙuri ku koyi manhajin tukuna ya ko ahalin sunna ku yi ƙoƙari ba koyan ƙur'ani da hadisi yana da sauƙi kamar koyan physics chemistry biology mathematics english koyan waɗannan abubuwan ɗaiɗaikunsu yana da sauƙi amma ka haɗa su collectively ka zama medical doctor ko pharmacy ko consultant wannan kuma yana da wahala duk wanda ya san harkar da nake magana ya fahimci me nake nufi ashe kuwa idan koyan physics da chemistry da biology da wane ne da wane ne suna da sauki amma haɗa su a zama likita wannan kuma yana buƙatar wata gogewa ta musamman shine hakikanin abin da muke magana a kai za ka je islamiyya za ka sami yarinya wancan ta iya hadda qur'ani wane ya haddace wane ya yi sauka wane ya haddace kaza wane ya haddace kaza amma iya tabbaka manhajin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya gudanar da waɗannan abubuwan fa misali tun da kake baka taba jin abubakar gumi ya ce a zo a yi wa'azi a yi wa wani raddi ba amma duk najeriya babu malamin ahalin sunna da ya sha raddi da zagi da sharri da kazafi da wulakanci irin abubakar gumi amma har ya mutu bai taba kulla wa'azin raddi ba me yasa ku yanzu da ya bar ku da an dan taba ku sai ku ce a zo a yi wa'azin raddi a zo a yi raddi wani na batar da musulmi a zo a yi raddi a'a ahalin sunna ba raddi suke ba me suke suna karantar da sunnan ne karantar da sunnar ita ce raddi to ku sai kuka kasa gane haka sai kuka kasa gane cewa karantar da sunnar ita ce raddi ga yan bid'a sai ku tsaye da karatun ku tsaye da wa'azin sai ku yi ta raddi sai yan bid'a su sake ballo muku wani shafin sai ku koma kuna raddi sai yan bid'a sake ballo muku sai ku waye gari a shekara littafi nawa kuka sauke manhajin ahlus sunna guda nawa kuka karantar sai ku kwanta ku mutu waɗanda kuka bari a baya kun bar su da hayaniya ba su san manhajin ba su ma suka tashi sai su ta kirkiro tasu hayaniyar na lamince maka kowane gari ka je sai ka samu irin wannan fitina cikin matasa saboda haka ku yi haƙuri jama'a a karantar da ku manhaj din mun san cewa kun iya karatun qur'ani kun iya karatun hadisi amma yaya manhaj din na ahlus sunna yake wajen taqrirul aqida wajen al-istidlal wajen at-talaqqi ma'ana yaya ahlus sunna suke bi suke tabbatar da aqida mun yi bayanan waɗannan yaya ahli sunna suke yi wajen kafa hujja yaya ahli sunna suke yi wajen karban hujja duk mun gabatar da bayanai akan waɗannan koma baya ka saurari kasar daga na sha hudu zuwa na sha biyar in Allah maɗaukacin sarki ya so za ka ji bayanan da muka yi a yanzu mu ne maka ainihin almuwazana ne ko kuma almuqarana baina manhajina nahnu ahli sunna wal jama'a wa manhajuhum ahlul bid'a wal ahwa in ba ku manta ba a makon da ya wuce bayan din na gama waɗannan dogayen bayanai sai na fara bayani akan yaya su kuma 'yan bid'a suke wajen mu'amala da hujja wajen kafata da wajen mu'amala da hujja wajen karɓarta na fara bayanai sai lokaci ya ƙure amma dai zan so lallai lallai ka yi ƙoƙari ka koma ka saurari waɗancan ainihin kasusuwa ba don komai ba don za su zama gini ne ainihin wanda za ka ji an ɗora a kai a yau insha Allah. Daga cikin abubuwan da na kawo cewa dangane da yadda 'yan bidi'a da masoya zuciya suke handling wato suke mu'amala da hujjoji wajen bayar da su ko kuma wajen karɓe sai na ce akwai al'abasu fil masadir shar'iyya lil istidlali wa tashwisha yan bid'a suna wasa da references dan bid'a in ya zo baka hujja kawai sai ya yanki faɗi sai ya ce ka fuka duba risala ya san ƙarya ne fa babu a risala ƙarya yake yi amma sai wasa da reference sai ce ka duba risala dan me ka tambaye shi cewa to yanzu kaza da kai me hujja sai ce duba risala idan ka je ka duba risala baka gani ba in ka dawo sai ce kai fa na lura mai son fitina ne me ma'anar reference ka tura ni ne in je in duba kaza sai na je na duba ban gani ba sai na da na ce ban gani ba a haƙƙin ilimi cewa za ka yi alagafata malam gashi buɗo mini in ka zo da shi sai ce ka zo ƙure shi amma yanzu kun ga abubakar gumi da yake cikakken salafi ne ni ɗin nan ina matashi na ji ya ce a nailul autari akwai hadisin sakin hannu sai na ɗauki nailul autari ɗina mujalladai hudu gaba ɗaya sai na tafi na same shi har falo alagafata malam ka ce akwai hadisin sakin hannu a nailul autari ko a ina ne hadisi yake don ni na duba ban gani ba sai da na karanta nilal autar tun daga farkon shi har ƙarshen shi kakkaf ban ga hadisi daga manzon Allah cewa yana sakin hannu ba sai malam sai karɓi nilal autar bai yi musu ba bai ce ka zo kai rashin kunya ka zo ka kure ni sai je sai buɗo wannan babi sai ce gashi an ce ibnu zubairi yana sakin hannu a sallah wani lokaci yana rungumewa wani ya ce ai kaza wani ya ce ai kaza na ce ala gafarta malam ku ne malamai kuka karantar da mu wannan hadisi ne na manzon Allah wanda mu ka ce ne akwai hadisi abinda muka fahimta akwai hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba maganganu irin wannan ba sai ce hadisi kam in magana hadisi ne babu hadisi amma waɗannan kuma mutanen ƙasa ina suka yi magana sanin hadisi amma dai magana cewa akwai wanda ya faɗa akwai wanda ya faɗa gashi na ce waɗannan maganganun duk mun san su abin da muke nema dama hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallam sai tabbatar da cewa babu khalas babu girman kai cikin minti biyar an yi maganar an gama amma in ɗan bidi'a ne fa ba zai sai ma ya ce to ka zo kure ni ne to zan tafi taron ƙasa baki dai ko zan tafi taron duniya ba ni ma da lokaci ka je ka sake dubawa ko kuma ya ce to shikenan tafi duba sulhul salam in ka je ka duba sai ka ga ƙarya ne amma da yake salafi ne sai ya karɓa sai ya buɗo abin da yake nufi da wannan maganar ya ce gata aka tattauna ba wannan ne muka fahimta daga magana ka bai ce dama shi abin da yake nufi kenan kun gane yanzu kun gane manhajin kenan kun gane salaf din kun gane salafiyancin gaskiya da tsoron Allah a wajen hujja ko kun fahimta to yan bid'a suna da wasa da da, da, masadi a nan ne na kawo muku wata magana wadda kasar bai ɗauka ba na ce sai na faɗe ta yau kasar ya ɗauke ta ita ce yau kamar shekara sha takwas da suka wuce ko sha biyar wato ko 1990 ko 1993 ina karantar da littafin nan na sahihul bukhari a masallacin cikaji sai wasu yan shi'a suka zo suka same ni wanda daga cikinsu akwai wani mai suna jahul wanda yanzu a yadda na ji an ce dokta ne yana karantarwa a nan faculty of law a nan abu a congo wannan jahul din nan dan shi'a ne ya zo suka ce to sun ji ina yawan magana akan shi'a suna ganin cewa ban san shi'a ba suka zo su wayar min da kai na ce a'a maganar cewa ban san shi'a ba wannan ba zan karba daga gare ku ba ni na san na san shi'a kuma shi'a ta san na san ta sai dai zan yarda da abu daya ba ni kauna shi'a in ka faɗi wannan na yarda kuma na ina kin su ne saboda kyakkyawar masaniya da ne musu amma cewa ban san shi'a ba wannan ba zan yarda ba kamar mutum ya zo ya ce ne ban san keken ɗinki ba wanda ubana da kakana sun yi iya na iya ni ma na koya ka ce ban iya ba sai dai in ce a'a in ka ce ba na ɗinka kayan 'yan mata masu tsiraici ko ba na ɗinka kayan gayu wannan na yadda amma ban iya ɗinki ba a ƙarya ne to haka nake da yaƙinin na san shi'a muka sa lokaci suka zo suka same ni a nan muciya a gangaren 'yan awaki akwai ɗaki na da nake da shi a waje lokacin muka zo muka zauna da shi muna zama sai zauna sai ce ai a cikin buhari ai a cikin imamu ahmad sai na ce to tsaya fa nan fa kewaye muke da littafai kuma waɗannan littafan ba kayan danki bane ba kayan ado bane dama an yi su ne for reference purpose cewa in an ce littafi kaza sai a zaro sai a duba sai ce time factor na ce a'a ina ma'anar ka yi hujja so goma ban yadda da ko guda ɗaya ba kuma ga littattafan kewaye da mu mu tsaya mu duba mana haka aka waye gari babu hujja ko kwaya ɗaya daga cikin maganganun da zai ce ai a cikin buhari ai a cikin kaza to haka dukkan yan bid'a sadda za su yi maka hujja sai ce maka tafi duba littafi kaza in ka tafi ka duba sai ka je ka ga akasin haka misali ya zo a cikin sahihul bukhari sayyidina abubakarin da sayyidina umar suna hana mutu'atul hajji in ba kai karatun fiqhu ba ka je malaman fiqhu sun bambance maka yadda abubuwa suke sai ka zo ka shiga rikici yasa manya manyan malamai a cikin ilimin usulul fiqh bayan sun yi usulul fiqh sun yi alqawaidul fiqhiyya sai suka ce ga kuma wani babi shi mai cin gashin kanshi ne sunan shi al ashbahu wan nazair wannan wani karatu ne sabo shi ba usulul fiqh ba shi ba qawaidul fiqhiyya ba al ashbahu wan nazair suka ce abubuwa ne waɗanda in ka dube su zaka ga sun yi kama da juna amma ba hukuncin su ɗaya ba to irinta ne wannan mutu'atul hajji mutu'atul nisa mutu'atul hajji ita ce kai umara a cikin watannin hajji shawwal da zulqa'ada da zulhijja sai ka warware umararka sai ka shiga cikin kamar kai mazaunin gida ne in kana da matarka za ku sadu in kai dan kasuwa ne kai duk abin da ka saba yi a garinku kai za ma ka iya tasowa ka dawo garinku ka zo ka yi abin da za ka ka sake komawa duk kana cikin mutu'a ne tun da dai a cikin watannin hajji ne in ka koma ka zauna a makkan aka ce yau takwas ga wata sai ka ainihin ɗauki harama hajji a gidan da kake sai ka tafi sai ka hajji ka yi tamattu'i kenan Allah ya ce faman tamatta'a bil umrati ila al hajji famastaysara min al hadi wanda ya tamattu'i wato yayi umara a cikin watannin hajji ya huta ya warware ya zauna ya more ya ɗana sannan daga baya ya zo ya ainihin ya hajji sai Allah ya ce sai yanka abin da ya sauƙaƙa na daga hadaya ko raƙumi ko rago ko gwargwadon abin da ya sauƙaƙa wannan ita ce mutu'atul hajji annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce a yi ta a aikace shi ya yi kirani kirani shine ka koro hadaya daga wajen harami ka zo ka ɗauki umararka in kai umara sai ka ci gaba da zama a cikin suturarka ta hajji har sai an yi ainihin hajji an gama sannan za ka warware ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله wannan kirani kenan a cikin alqur'ani annabi sallallahu alaihi wasallam ayi wannan sayyidina abu bakrin da umar sai suka dawo a matsayin fatawa ba wai a matsayin suna da nafsi ba fatawa ita ce al'amari ya faru sai ka ga wata maslaha ko wata barna gwargwadon wannan maslaha ko barna sai kai fatawa akan kaza da ake a bari a halin kazan nan ya tabbata misali sarkin kano usmanu ya fuskanci matsala a zamanin shi mace ce ubanta zai rasu ko mijinta ya rasu ko wani nata ya rasu aka tashi aka raba gado in aka bata gida ran da suka samu matsala da mai gidanta madadin ta yaji ta tafi gidan yayanta sai ta tafi gidanta tana da gidan kanta daga ƙarshe sai ta zama ita ce magajiya sai ta rinka tara ƙananan 'yan mata ana zuwa ana zina da su shikenan sai a ce ta zama magajiya gidan karuwai zamanin Kano Usmanu a lokacin mahaifin Isa waziri dinnan wazirin Kano na yanzu shine wazirin Kano a wancan lokacin ma'ana kuma shine babban malami kuma ga malamai a fada sai suka haɗu a matsayinsu na malaman Kano da sarakuna sai suka ce sun gano cewa ɗauka gida a baiwa mace yana haddasar da fitina ko a cikin shari'ar musulunci akwai damar nan gaba gwamnatin Kano kafa doka a ƙarƙashin majalisar mai martaba sarkin Kano cewa kada a sake baiwa ya mace gida ginanne malaman da waɗanda suke tattare da suka haɗu suka yi ittifaki akan cewa eh wannan fatawa akwai maslaha a cikinta amma wannan fatawan ka dube ta ta yi karo da nassin alkur'ani da sunna don babu idda aka ce a hana mace gadon gida ko menene za a iya baiwa mace gadon komi da ya halatta gida kuma ya halatta to amma tunda akwai barna a ciki fa to akwai maslahar a hana kenan to yanzu wannan fatawa ce don haka imamu ahmad ya ce haramun ne a rubuta fatawa saboda kar wani ya je ya kai ta wani gari inda ba za ta yi aiki ba ta je ta kawo rikici kar ya kai ta wani zamani yanzu me yasa kuke shiga cikin rikici fatoyi ne aka tattara muku a cikin muktasar da askari da kaza da kaza da kaza sai kuka ɗauko su kuna buga mana su a Najeriya sai mu ga basu zauna ba basu yi daidai ba ga hadisai su za su zauna akan mu sai ku ce wannan ne digiri sai mu ce ba mu yarda ba sai rikici ya barke ba a rubuta fatawa balle a je ana zartarwa da mutane ita dole abin da ake rubuta shine Qur'ani da hadisi ina fatar an gane to wannan maganar da haka ta faru sai malaman Kano baki ɗaya sai suka amince da wannan fatawar to yanzu wannan fatawa ce a ilimi na usulul fiqh za a karɓe ta saboda ta zo ne ta maganin wata matsala da take faruwa amma kada ta zama doka ce dindindin ta har abadan abidina kamar Qur'ani da hadisi to in ta zo a wannan sigar malamai sun karɓe ta to idan kun gane wannan da kyau jama'a sai ku ga ashe kenan babu matsala a cikin karɓan fatawa don aiki da ita ta biya wata bukata ba tare da ta zama ita ce asalin shari'a ba eh mai iziya yana da fatawar cewa in ka auri 'yar mawadaci ka ci da ita ka zaunar da ita ka tufasashe ta da gwargwadon yadda mahaifinta ke ciyar da ita yayin da in ka auri 'yar talaka ka ciyar da ita ka tufasashe da ita kai mata hidima daidai da gwargwadon mahaifinta wannan fatawa ce daidai da maslahar da ya gani yanzu babu malamin da zai je maka wannan fatawar ta aiki akan ish a matsayin shi na talaka je ka samu wani malami yana karantar da iziya talaka ya ɗauki 'ya ya baka ka je ka hada da yar attajirin garin ita waccan a rinka kunna mata janareta da sauransu ita kuma wannan a siyo mata mafici zai yadda zai yadda ba to za ka ce ya kafirce wa nasi a fatawa ce ba lallai yadda da ita ba qur'ani da hadisi shine in kace ba za ka bi ba kai laifi amma duk fiqhun duniya da aka rubuta in kace ba za ka bi ba kai laifi ba dan fatawa ce rubuta ta ma imamu ahmad ya ce laifi ne ba dan kuma ba dan kar ta zo ta zama alaka kai a gaba to idan kuka gane wannan jama'a wasa da masadiru na shari'ar musulunci da muke magana ya tabbata a wurin 'yan bid'a kun ji yadda waccan magarke tamattu'i ne imam bukhari ya ruwaito cewa tamattu'in hajji abubakar da umar suka hana saboda mai maslaha ce ta zo kun fahimci maganar maslaha ce abubakar da umar ba su da hujja ta qur'ani ko hadisi maslaha ce sai suka hana to shikenan ɗan shi'a in ya zo saboda baƙaƙiyayyar da yake wa abubakar da umar sai ya ce ai mutu'a to me yake nufi da mutu'a shi kuma mutu'atu zawaji temporary marriage auren je kana yi ka wanda shari'ar musulunci ta taɓa halatta shi ta zo ta haramta shi ta sake zuwa ta halatta shi sai ta zo ta ce haramun ne har kiyama ta tashi da riwayar sayyidina ali a cikin sahihu muslim haka hadisin ya zo to wannan mutu'a da abubakar da umar suka hana ba ita ce waccan mutu'ar kuma da ake magana ba amma ɗan shi'a sai zo ce maka a cikin bukhari juzi'i kaza shafi na kaza bugu na kaza ɗaba'a ta kaza abubakar da umar sun hana mutu'a kai kuma ahli sunna da yake ba a koya maka yadda ahli sunna suke talaqqi wal istidlal ba sai ka zo ka ce to ai gashi da gashi hadda shafi jama'a a yadda ahli sunna suke sai sun je sun duba ko ubanka ne maka hujja ubanka in ya maka hujja sai ka duba in ba gani ba sai ka ce babu ban gani ba gashi abu do mini ba barazana ko ya tsine maka ba za ta hau ko ina ba ma balle ta wuce kanka ina fata an gane domin ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yahudawa ne suka yi zina suka zo suka ce mishi ya Muhammad mutanen mu guda biyu ne suka yi zina shine muka zo kai mana fatawa to kuma dama Allah ya ce mishi yana da zaɓi in sun kawo ko ya karɓa ya yi ko kuma ya watsar sai ga to bari ya karɓa amma sai Allah ya ce mishi idan za ka yi hukunci ka yi hukunci da abin da Allah ya saukar haka sai ce ku je ku zo da littafin ku me karatun littafin ku yace sai suka ce to mu dai a littafin mu malaman mu sun biya mana cewa idan aka samu mutum yayi zina da wata sai a shafa mai bakin gawayi sai a zazzage shi a yi mishi yeho da shi da ita sai a kore su to sai manzo Allah ya ji bai yadda da wannan karatun ba bai yadda da reference din ba wannan hadisi yana nan cikin Bukhari za mu karanta ba wai kawai tunda sun ce a attaura a littafin da Allah ya sauka wa Annabi Musa ba wata barazana da za a yi maka a ce a littafin Allah sai ka ce a bude mu gani sai manzo Allah ya ce to yanzu abin da za a yi ku je ku zo da attaura da suka zo da attaura manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana da professionals iri-iri kwararru akwai gogaggun malamai akwai tsofaffin fastoci waɗanda duk gaskiyar duniya sun danne ta sannan suka dawo suka yi imani da gaskiyar gaskiya ce don haka duk shegantaka sun iyata da aka zo aka fara biyawa sai ga wani ya danne digon jin karami ana karantawa ana cewa ashaihu wa shaikha idza zana ya farjumuhuma sai danna jin karami din sai zama farhamuhuma sai wannan malamin cikin sahabbai wanda tsohon bai hude ne shi ma duk sun yi wannan ciwaciwar sai ce ɗage yatsan ka sai aka ɗage yatsa sai aka sake biya karatu a shehu wa shaikha idza zana ya farjumuhuma babban mace da babban namiji in suka yi zina kuje ku jefe su amma a da wancan hatsabibin ya danna digon jin karami karatun ya koma cewa farhamuhuma idan sun yi zina ku kyale su ku ji tausayin su yanzu da ba a zo da attauran ba jama'a gaskiya za ta bayyana ba za ta bayyana ba don haka manhajin ahli sunna wal jama'a wajen istidlali wajen neman kafa hujja da wajen talakki karban hujja ita ce in za ka yi hujja kai ahli sunna kar ka yi hujja sai ka tabbatar hakika abin da za ka faɗi haka ne sannan ka zo za ka karɓa sai ka tabbatar to in shakka ta zo maka wajen za ka yi hujja fa kar ka faɗa idan shakka ta zo maka sadda aka gaya maka fa kar ka karɓa sai ka bincika don haka ahli sunna ku ɗauki wannan ɗabi'ar duk wanda ya ce muku a duba littafi kaza juz'i kaza shafi kaza sai ku je ku duba littafin idan kuka duba in ba ku ga haka ba sai ku koma ku ce ba ku gani ba sadda mu gama karanta littafin sifatis salatu muhammad nasiruddin al-albani kasar na 88 wanda shine na ƙarshe afwan na 89 a cikin kasar din sai daga ƙarshe sai da na ce muku albani ya yi hujja da littattafai a cikin wannan littafin fiye da littafi 300 na ce kakaf littattafan nan da ya faɗa kakaf ina da su sai da na koma na duba su kuma na ce ko kwaya ɗaya ban ga saɓanin abin da ya faɗa ba sai na ce walillahi alhamdu ba wai kawai duk abin da albani ya rubuta a sifatin salati sai mu ce mu ne su albani mu ma mun yadda sai mun duba abin da muka ga ba mu gani ba ko ba mu gamsu ba sai mu musu amma sai da ya zan duk karatun da za mu zo mu yi ya ce a duba littafi kaza Allah azurta da littafin sai in zaro sai in duba sai na haƙƙaƙe da haka in nazo ina karantawa ina karantawa da yaƙini ne to haka ake yi wannan shine manhajin mu ina ma'anar wannan maganar in ka san baka da capability da ability baka da ƙarfi da dirar gwiwa da zaka iya wannan to bai kamata ka tara ahli sunna ka ce za ka karantar da su ba kawai za ka haifa mana da fitina ne ka je ka zama malamin islamiya in malam musa suka ce ka koya wa yaran nan daga bakara zuwa li'ilafi ka koya musu iyanan ka kai tafsiri abin da aka ce maka kenan kai kai malamin islamiya ne malamin islamiya kuma baya tasaddi baya fitowa yake zai karantar da mutane matsala za ta faru don malamin islamiya malamin syllabus ne kamar malamin primary ne ya je ya gama basawa teachers college ko ya je ya gama UPE ko ya je ya dan gama abin shi ya zo yana karantarwa Mr. Giwa is a trader to in aka zo ana bayanin dogon turanci irin na jami'a sai ya shiru kada ya ce komi duk abin da ya faɗa to ya wuce Mr. Giwa is a trader to zai faɗa hallaka ina fatar kun gane Allah ya taimaka to wannan matsalar tasu ku ji ta jama'a sakamakon wannan wasa da suke da masadir wasa da suke da references su yan bid'a ya haifar musu da wani abu guda shine at-tasdiqu bil qur'ani duna sunnah daga cikin yan bid'a akwai masu siffar yadda da qur'ani sai su qur'ani kawai suka yadda da shi ba su yadda da sunna ba waɗanda aka fara samu da wannan shigantaka su ne mu'tazilawa ba mu'tazile in baka san mu'tazilawa ba ga sunan su dan gungun da ke Kaduna su mai tatsi ne marwa mai tatsi ne yan kalakato dalilin kalakaton ma kenan wai ma'ana in aka ce qala rasulullahi sai sai kalakato ne ba su yadda da a ce manzo Allah ya ce ba dai dalili sai ce Allah ya ce fa bi ayyi hadisin ba'da Allah wa ayatihi yu'minuna yo wani hadisi kuma bayan Allah da ayoyin shi za su yadda da shi dan haka mu mun yadda da Allah da ayoyin Allah ba ruwanmu da wani hadisi kaga jahilci yanzu kalma hadisi anan ba kalma ce mustalahun alaiha ba kalma ce wadda ta zo bi ma'ana ha al-lisani ma'anarta ta zuran harshen larabci ce fa bi ayyi hadisin wani zance ne za su yadda da shi daga wani bayan zancen Allah maɗaukakin sarki bayan Allah maɗaukakin sarki ba wai hadisi ake magana in the technical meaning ba ina fatar kun gane na eh fazarni wa man yukazzibu bi hadha alhadith to ma ma'anar hadith anan alhadith alquran kuma to dan haka jama'a ku ji gaskata qur'ani ka ce kai baka yadda da ainihin sunna ba sai qur'ani jama'a wannan ƙarya ne don haka wannan suna da kuke kiransu da shi kuna ce musu wai 'yan ƙur'aniyuna ƙarya ne ba 'yan ƙur'aniyuna ba ne ba sai da ƙur'ani ba domin hadisi shine ya ruwaito ƙur'ani mun karanta a nan cikin sahihul bukhari ma'ana hadisi shi ya fara zuwa an ka ƙaryata hadisi jumlatan wa tafsila ka ƙaryata ƙur'ani jumlatan wa tafsila dan haka jama'a wajibi ne musulmi ya yadda da ainihin alƙur'ani da sunna waɗannan da yake ba tsawaita magana ainihin muke ba dangane da waɗannan kamar yadda na ce bayanai dama muke tunasar da jama'a abu na biyu daga cikin ainihin wato hanyar da suke bi wajen wasa da masadir shine al-imanu bi ba'dil kitabi wal kufru bi ba'dihi yadda da wani sashi na littafin Allah da kuma kafircewa wani sashi yadda da wani sashi na sunna da kafircewa wani sashi yan bid'a ba sa yadda da alqur'ani baki daya ba sa yadda da sunna baki daya suna duba abin da ya dace musu ne su dauka su bar kuma abin da bai dace musu ba wannan tsari ne wanda suka gaje shi daga ainihin jahiliya da kuma yahudawa to daga cikin waɗanda suka kware a wannan a wannan ainihin fagen akwai khawarijawa khawarijawa jama'a sun ɗauki nassoshi dangane da wa'id ba khawarije duk inda ya ji nassi ya zo da zafi to irin masu zafi zafin suke so to su kuma murji'a sai suka koma ɗaya ɓangaren sai suka ɗibi nasoshin da suke da sauƙi sai suka watsar da masu zafin su ku ahli sunna sai suka ɗauka duka saboda duka ɗin daga Allah ne da masu zafin da masu sauƙin daga Allah ne masu zafin sai a ce ga ma'anarsu sun zo ne don su zama mai gargaɗi kar ka yi kaza Allah yana da azaba yi kaza Allah yana da rahama to su hawarijawa sai suka riƙe na azabar kullum sai dai su ce Allah zai azabtar da kai Allah zai maka kaza Allah zai maka kaza su kuma waɗancan sai suka rike na rahamar kawai wa'adu duk sanda aka zo zai ce ai rahama Allah tana da faɗi ba komai duk abin ma da kai in dai ka ce la ilaha illallah ko ba kai komi ba ba komi ahli sunna sai su ce a'a in ka ce la ilaha illallah akwai daraja gare ka in kana son daraja ta tabbata to kai aiki idan ka ƙi yin aiki akwai azaba to kun ga an daidaita kenan jama'a ina fatar an gane wannan kenan sannan daga cikin hanyoyin da 'yan bid'a ke bi wajen tabbatar da wancan tsari nasu wani tsari tsarin wasa da masadir wasa da hujjoji shine alkazibu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ƙarya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shekara bakwai da ta wuce muka ji 'yan bid'a sun fara kaga hadisi game da maulidi da sai su ta kwana kwana yanzu sai a ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya kawo abincin maulidi Allah zai gina mishi gida aljanna a gidan suwa manzon Allah ya faɗi wannan a wannan littafi karatun yake al-kazibu ala rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam aw adam li'tina'i bi tanqihi sunna ko kuma rashin kula da tantancewa da tace sunna yan bid'a ba ruwansu da tantance hadisai kowace mauquzatu da mutaraddiyatu wan natihatu min al ahadith al mawdu'a wal manakir sai kawo ya hujja da su wannan na daga cikin alama ta yan bid'a jama'a rashin tace hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma in wuri ya kure maka sai ka gabzo ƙarya kai wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan dai ka samu hanyar da zaka kubuta sa'an nan na daga cikin ainihin wato hanyar da yan bid'a suke bi domin wasa da masadiru katmun nususi ɓoye na soshi jama'a dukkan ɗan bid'a sai ya siffanci da wannan ran da gaskiya ta zo mishi sai ce a ɓoye ta shine kuka ji can a baya muke cewa yahuda sun danna digon jimun saboda in sun bar shi gaskiya za ta bayyana ko aha sai Allah madaukakin sarki yake cewa wa ma qadarullaha haqqa qadarihi iz qalu ma anzalallahu ala basharin min shay'in qul man anzala alkitaba alladhi ja'a bihi musa nuran تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله wannan ayar a cikinta Allah ya fassara ya tona asirinsu cewa suna ɓoyewa Allah cewa yake Yahudawa ba su girmama Allah yadda ya kamata a girmama shi ba domin da suka tashi cewa suka yi tun da Allah yake bai taɓa saukarwa da wani mutum wani abu ba sai Allah ya ce a wannan ka sassaɓa ce in kuka faɗi haka to littafin attaura da Allah ya baiwa annabi Musa kuke rubuta shi a jikin takaddu kuna ainihin wato ɓoye da yawa daga cikin shi to wane ne ya saukar da wannan littafin yanzu wannan aya shaida ce akan suna ɓoyewa ko ba sa ɓoyewa to jama'a yan bid'a ma wannan alama su ce idan gaskiya ta bayyana sai su ce a ɓoye in yi muku wata magana kuma kuma ta ba maganar da na gaya muku kwanaki akan irin yadda matasa suke ganin cewa kawai za ka sai littafi a masallacin juma'a ka je ka karanta ka fahimci addini kun tuna maganar da ne muku hannu ta aliki akan masu cewa kar ai karatun boko kar ai aikin gwamnati kar ai siyasa menene ya faru a maiduguri je ka samu wani matashi mai suna baba gana wanda yana daga cikin ɗibar guguwar da muhammad yusuf ya ɗiba da farko wannan yaron fiye da shekara goma da ta wuce yana zuwa har gidana nan yana koyan karatu a wurina ifa har ɗaki na muke kwana da shi saboda yadda na ja shi a jika da wannan guguwa ta tashi ta ɗibe shi suna tafiya ba boko ba aikin gwamnati ba kaza ba kaza ran nan na je maiduguri don ni an yi an yin kula su na cewa wallahi ba su isa ba sai suka aiko da tambaya to ai ga hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ka ai aikin gwamnati ka ai aikin kaza ka ai aikin kaza sai na bi musu irin manhaji na ahlus sunna shine wa ya fitar da hadisin a tsarin mutum ya ce maka ga hadisi an ce kaza ba kawai sai ka hau sharhi akan hadisin ba wa ya fitar da hadisin ko ko shine da kunnan shi ne ji daga manzon Allah a wa ya fitar da hadisin sai suka hauka maka ma ai albani ya kawo shi a cikin fatawa nace fatawar albani kasar ce aka sauke ta aka maida ita ta zama jikin takarda manin ladhi akhraja al-hadisa waye ya fitar da hadisin haddasana haddasana wa manin ladhi sahahahu aw da'afahu aw fa'ala shay'an minhu sai suka rikice sai nace to ku bari in na isa zariya zan aiko muku da takhrijin hadisin insha Allah na zo na zauna na kharraja hadisin sai na samu daga cikin masadir sai na samu wasu littafai sai ne musu masadir da su shikenan da aka aika sai ya zama taimakon Allah daga cikin littafan da ne musu hujja akwai ɗaya a gabansu nan take sai aka buɗe sai aka gani ga mai littafin ya ce wannan hadisin munkari ne sai baba gana ya ce to kun ga tunda hadisin munkari ne sai mu tashi mu gaya wa jama'a jama'a abin da muke gaya muku ashe hadisin mu ma bai inganta ba dan haka mun janye maganar mu sai Muhammad Yusuf ya ce a'a in muka yi haka yanzu girman mu zai zube wannan a ɓoye shi wannan namu ne khas amma a ci gaba dai har a hankali a hankali dai mutane su gane cewa eh abin da muka faɗi ɗin gaskiya mun dawo mun janye amma mu ba a hankali amma in muka ce mun gane kaza ba daidai bane to matsala ta faru to dalilin da yasa baba gana sai ya balle kenan shikenan sai dawo yanzu kuma su suke yawo suna wa'azi suna raddi gare shi cewa ashe abin ba na Allah bane na kawo muku wannan ne saboda is one of the current affairs in ba haka ba misalai na yan bid'a akan katmun nususi suna nan da yawa duk inda maganar nafsi ta zo to dan bid'a gwagwarmaya yake akan in ya dubi abin da yake so to sauran kuma sai ya koye ko kun gane wannan da kyau jama'a haka suka yi wa al-imamu ibnu hazmin ibnu hazmin malami ne dan boko ya karanta psychology ya karanta wane ne logis logis ya kware ya iya sai dawo ya shiga harkar addini sai Allah ya mishi albarka ya iya karatu sai suka je suka samu ibnu hazmin in ya samo hadisin shi kwaya ɗaya saboda fahimta da Allah ya sa mai da albarka sai ya fitar da fiqhu mai yawa a hadisin sai Allah ya albarkace shi ya kare kanshi amma ibnu hazmin a lokacin shi babu rubutattun littattafai da suka yadu sai wani cikin su ya tafi gabas ya je ya samo sunan tirmidhi da ya samo shi sai ya ce to wannan littafin fa a ɓoye shi dan wannan hatsabibin saurayin in ya samu wannan mun shiga uku yanzu ma hadisan nashi kwaya uku yana ba mu wahala balle ya samu wannan taska dan haka aka ɓoye sunan tirmidhi har ibn hazmin ya mutu bai taɓa ganin littafin ba me kake jin tsoro sai mu je mu yi siyayya jama'a sai wani ya ga littafi zai ce amma wannan akar makallawa bai kamata kowa da kowa ya kamata mu kaɗai ne za mu samu don malanta ta zama mu kaɗai na ce in muka mutu kafin mu isa gida fa ce kai mugu ne ce mu ahalin sunna ne za mu zo mu fasa kowa ya ci dan me za ka ɓoye in dai ka san gaskiya ce to wannan yana daga cikin siffarsu wadda kar ku manta Allah maɗaukakin sarki ya faɗi abubuwa da yawa a cikin alkur'ani daga ciki ga ayoyi biyu rak ɗaya cikin ali imrana ɗaya cikin bakara cikin bakara Allah cewa yake wala talbisul haqqa bil batili wa taktumul haqqa wa antum ta'lamuna kar ku rinka rikida gaskiya da ƙarya sai ku je ku ɓoye ainihin ita gaskiya a halin kun san cewa gaskiya bayyana ta ake yi yanzu wannan dalili ne akan Allah ya hana ɓoye gaskiya ko bai hana ba Allah ya hana ɓoye gaskiya suratul baqara kenan aya ta 42 sannan ali imran aya ta 71 Allah ya ce ya ahlal kitabi lima talbisuna al-haqqa bil batil ya ku ahlul kitabi kiristoci da yahudawa me yasa kuke cuɗanya gaskiya da barna da ƙarya wa taktumuna alhaqqa daga ƙarshe sai ku ɓoye gaskiya wa antum ta'lamuna a halin kun san haka ba daidai bane dan haka jama'a yana daga cikin manhajin ahlus sunna bayyana gaskiya a duk inda ta faru kuma ko da gaskiya za ta dawo kansu ne sai su ce dama su ba tsoronta suke ba ai ko kun fahimta jama'a manzon Allah Allah zai saukar mishi da aya sallallahu alaihi wasallama Allah ya ce kaza sai kuma ya saukar da wata ayar sai ya rushe waccan magana sai manzon Allah ya biya musu wannan kuma sai ya biya musu wannan sai Yahudawa suka ce ah to abin ya zama tufka da warwara yau a ce kaza gobe a ce ku bari jibi a ce ku dawo kan shi to yaya abin yake sai Allah ya ce ma nan sakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw misliha babu wata aya wadda ike za mu ainihin shafe ta ko kuma mu mantar da kai ita ko mu cire maka ita sai mun zo da wadda ta fita ko kuma wadda take irinta ma'ana al'amarin daga Allah ne alam ta'lam anna Allah ala kulli shay'in qadir alam ta'lam anna Allah lahu mulku samawati wal ardi Allah yana da ikon komai sama da ƙasar nashi in ya ga dama sai juya sama ta dawo ƙasa ƙasa ta dawo sama in yi haka zaka ce ba za ta yiwu ba to da ya shafa attaura ya zo da injila kuskure yayi to da ya shafa attaurar da injila da duk sauran tafan yace ya zo da qur'ani kuskure to balle a qur'ani ya shafa aya ɗaya ya kawo wata wadda ta fita rahma ko ta fita hukunci ko ta fita kaza ashe idan kuka gane wannan jama'a ya ku ahlus sunna yana daga cikin manhajin ku shine ku bayyana gaskiya imamu shafi ina ɗaya daga cikin malaman ahlus sunna cewa yake muka zauna muna tattauna mas'alar ilimi tsakanina da mutum Allah Allah nake Allah ya bayyana gaskiya a hannuna ko a hannun shi amma ni dai in ga gaskiya ita nake nema don haka ka a zauna za a tattauna da kai ka tsuguna da kai fa ka yanke shawara abin da ka zo da shi da haka za ka tashi to ka zama mubtadi'i ka zauna kawai ka taho ne kai gaskiya ce shawararka in kai ne ka zo da ita aka bi alhamdulillah ba wani alfahari alfahari ya tabbata ga Allah wanda shine alhaqu kuma qauluhu alhaq idan wancan ne abokin tattaunawa kake da gaskiya ka bi kar ka ɗauka ƙasƙanci ne ka ɗauka cewa daraja ce shikenan ka zauna lafiya to kun dai ji wannan ɗabi'a ce ta yan bidi'a katmun nusosi khamisan siffa daga cikin siffofin yan bidi'a na biyar game da yadda suke wa hujjoji shine tahrifun nusus karkatar da nasoshi me wannan magana take nufi karkatar da nasoshi na bayyana ta hanya uku hanyar farko tahariful lafzi canza lafazin yan bid'a sukan canza lafazin abu don me ya bada wata ma'ana daban na biyu tahariful ma'ana canza ma'ana sauya ma'anar kamar yanzu can misali jama'a da muka ce tahariful lafzi yanzu farjumu da farhamu ɗaya ne abinda Allah ya ce farjumu eh su kuma da suka tashi sai suka so su bayyana abin a farhamu abin da Allah ya ce ne a cikin alkur'ani ar-rahmanu alal arshi istawa yan bid'a da suka tayi sai suka cire lafzin istawa sai suka ce a istaula ne ba wai Allah ya daidaitu a saman al'arshi bane a'a ya mamaye ta ne ya ka ce a'a istawa ice to kar ku canza lafazin ku bar shi da lafazin da ya kawo ku faɗa kamar haka Allah ya ce yadullahi fauka aidihim sai suka ce quwwatullahi fauka quwwatihim a gidan suwa tahariful lafzi in ka zo wajen tahariful ma'ana wannan kuwa to abu ne wanda yan bid'a sun yi nisa akan shi jama'a yanzu dan Allah ku dubi ayar da Allah madaukakin sarki yake cewa qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidhalika falyafrahu ka ce musu rahma Allah da falala Allah rahma a nan ji malaman tafsiri suka ce abin da ake nufi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dan Allah madaukakin sarki yana cewa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin a wani hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa ana rahmatun muhda ni rahma ce shiryayya hadisi ne Hassan al-Imam Tirmidhi ya fitar da shi wannan rahama Allah ya ce saboda ita wa bi fadlillah da falala Allah ne ce ce falala alqur'ani sai Allah ya ce fa bi zalika falyafrahu to su yi farin ciki musulmi su yi farin ciki saboda qur'ani musulmi su yi farin ciki saboda manzon Allah sai Allah madaukakin sarki ce huwa khairun yin wannan farin cikin saboda manzon Allah saboda qur'ani shine alheri mimma ya jima'una fiye da farin ciki da suke da dukiyar da suke tarawa tarawa mimma ya jima'una sai ɗan bid'a ɗahir bauchi sai ya ce mimma ya jitami'una a mimma ai abin da ake nufi shine yafi alheri wanda za su yi wa taron maulidi sai ce taron maulidi ake nufi wannan menene tahariful ma'ana ba'da tahariful lafzi to ahli sunna ku ji tsoron Allah ba ku ba wannan ku kafe ma nassin in ya so nassin ya ci ku sai ku ce dama ku kun shirya in ya ci ku ya kai aljanna amma karka ce kai yadda ka ɗaukan nan haka ne ba za ka canza ba yadda abin yake ka gabatar da shi yadda yake in ya so ya bayyana cewa abin da ka faɗa shine kuskure karɓi abin da yake daidai jama'a ku ji wannan da kyau rashin waɗannan fitowa ƙarar a muku wannan bayanin yakan saka ku a shubuha daga cikin shubuhohin shi ne sai ku rinka sha'awar yadda suke bi suke ɗabbaka manhajinsu babu abin amma wadi'iha jirkita dalilai daga wurarensu ɗauko magana can ta 'yan shi'a da muka yi dalili dangane da tamattu'i da Allah yake cewa wa matti'uhunna على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين Allah ya ce in kun saki mata maganar saki ake yi bidilalatil iqtirani na hukuncen hukuncen ayoyin da suka zo da ayar ita kanta idan kun saki mata sai ku yi musu kyauta ku yi musu alheri wanda za su ji daɗi ina muka samu fassarar wannan sahihin hadisi cikin sahihul bukhari daga daga sahabi imranu dan husain yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya auro wata mace sai ta nuna ba ta son shi sai manzon Allah yace a je a ce ya sake ta amma yayi mata tamattu'i da zani da riga da mayafi wa matti'uhunna Allah yace ku yi musu kyauta ku yi musu tamattu'i alal musi'i qadruhu mai wadata da gwargwadon shi wa alal muqtiri talaka kuma da gwargwadon shi sai Allah ya ce haƙƙan yin haka dole ne alal muhsinina ga mutanen kirki duk mutumin kirki in ya saki mace jama'a duk talaucin shi ko naira ashirin ne kawo ka bata in dai kai mutumin kirki ne to idan kun gane wannan yanzu wannan ayar tana magana ne dangane da mutu'a kuma ba irin waɗancan da muka yi magana ba ba mutu'atul hajji ba ba kuma mutu'a ta aure ba amma wannan kyautatawa mata bayan sakin su sai dan bidiya sai ya ɗauko wannan aya daga cikin yan shi'a sai ya ce ga wannan aya Allah ya ce ayi mutu'a da mata shine ne tahriful adillati an mawadhi'iha maganar tana hujja ne akan kaza sai ya ɗauko ta sai ya dora ta akan abin da ba nan bane ko kun gane jama'a wa Allah wastaqamu ala tariqati la atainahum ma an ghadaqa sai ya ce Allah ya ce da za su tsaya akan tariqat tijaniya da mun ba su ruwa mai yawa a lokacin da aka saukar da ayafa babu tijjanin babu tijjaniya ko kun fahimci irin yadda 'yan bid'a suke wasa da hankalin nassoshi? Allah kiyaye sa'an nan sai kuma ainihin malam ya ce sadisan istidlaluhum bin nususi lil itibadi la lil itimadi dan bid'a yana hujja yana kafa hujja da nassoshi ne dan ya karfafa hujjar shi ba dan ya dogara da su wajen bin gaskiya ba in ka ji ya kawo maka hadisi ya ce maka wannan hadisin dalili ne akan kaza yana son ya goyi bayan wannan matsalar tashi ne idan kai mu'mini ne sai ka ga cewa hujjar da yayi ta yi daidai sai ka ce alhamdulillah na karba na amince kuma na yadda hadisin ka da ka kawo ka goyi bayan matsalar ka daidai ne kuma na yadda zai ce alhamdulillah ko in ka ce mishi to amma kuma dubi hadisin naka ne kai ka kawo kuma hadisin ya tabbatar da kaza shi ya kawo fa sai kuma ya ce a'a dan hadisin ai ba sako ɗaya yake ɗauke da shi ba misali hadisi ya zo da tahiya hadisi ya zo da iqama sai zan shi bai yarda da iqama ba amma yarda da tahiya da ya kawo maka hadisin ya ce wannan hadisi dalili ne akan kaza sai ka ce alhamdulillah ka yarda ya ne maka hujja da shi akan tahiya misali sai ka ga tahiya a ciki sai ka ce ka yarda sai ta ce to amma ɗazu ka ce kai baka yarda da iqama sai ce kwarai da gaske sai ce to ai wannan hadisin da ka kawo mana gashi kuma ya tabbatar da iqama sai kuma ya dawo ya ce maka a'a hadisin shi ne fa shine suna hujja da naso shine dan su goyi bayan abin da suke so ba dan su dogara da nasoshin ba ku fahimci wannan jama'a kun ga rashin karantar da ahli sunnan waɗannan abubuwan suka samu kansu a cikin fitintunu irin wannan da yawa jama'a a Lagos aka yi muƙabala da mutanen mu akan ruqya aka yi muƙabala da mutanen mu akan jilsatul istiraha hadisan da suke kawowa suna son su kore wani abu sai ga hadisan kuma suna tabbatar da wani abu wanda su kuma ba su yarda da shi ba sai ka ce musu waɗannan hadisan fa suna tabbatar da wani abu kuma wanda ba ku yarda da shi ba daga ciki ga kaza sai kuma suka ce a'a dan haka ahli sunna ku koyar da su manhaj din ko kun fahimta jama'a kamar malamin makaranta ne jama'a ba karatu ya kamata malamin makaranta ya karantar ba kawai ana son ya karantar da ethics ɗabi'un ɗan makaranta yaya ɗan makaranta ya kamata ya zama ya zama yana da tsafta yana da ladabi yana da natsuwa yana da kaza amma ina wannan yake a syllabus babu shi amma ana son ya haɗa cikin karantarwan dan karatun ya haske in ba haka ba ga ka da qur'ani da hadisi din sai zama kuma ka bata saboda baka san tafarkin da ya kamata ka ɗabbaka shi ba jama'a kowa ya san dai cewa idan ka sai man fetur a ina zaka zuba a cikin tankin vespa ka zaka zuba haka ne ko to amma in ka dubi man fetur ɗin nan ka huda siddinka wato sirdin kai ta ɗura shi ciki ka ce don ya kumbura da kyau don sa ta gudu don siddi in bai sha man fetur ba abin gudun ba zai yiwu ba ya yi daidai haka amma ba shakka besfa ta sha ne ta sha fetur amma ta sha inda ya kamata ba ta sha inda ya kamata ba don haka ɗabbaka abin a yadda ya kamata shine muke magana yanzu ba mu ce ba ku iya karatun hadisi ba mun ce kun iya hadisi kun iya sunna amma yaya za a ɗabbaka manhajin wannan shine abin da muke introducing muke gabatarwa a yanzu kuma muka ce abin da ya ja muku kuka shiga rikici ko ahlus sunnan Najeriya ba qur'ani da hadisin bane rashin iya ɗabbaka manhajin ne kamar yadda na faɗa ran nan na ce duk inda ka je ka ji an ce ga wani ɗan salafiya ana rikici da shi a anguwa kaza zarga shi ba wai manhajin ba ka zarge shi bai iya ɗabbaka manhajin ba ne ƙarshen ta ya je ne ya gabatar da da'awar a yadda ba haka ya kamata ba shi hujjar shi da yake gani tun da dai ƙur'ani da hadisi ne ƙur'ani da hadisi kuma Allah ya ce a bayyana su don haka kawai sai miƙe ya bayyana shi ya kamata ya bayyana yaushe ya kamata ya bayyana a wanne yanayin gasuwa shi kawai sai ce tunda dai Allah ya ce wa qulil haqq min rabbikum wa man sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur dan haka sai ya fada in ka kafirce sai ya ce to sun dauki fannin kafirci wannan kenan sannan in muka sake tafiya sai mu ga mala yace sabi'an abu na bakwai na daga cikin hanyoyin da yan bid'a suke bi wajen wasa da hankalin nasoshi raddu hadisil ahad hadisin ahad sai su ture shi lokacin da aka kawo matsalar cewa annabi isa zai dawo ya juju wa majuju za su zo mahadi zai zo kaza kaza da aka zo sai yan bid'a a nan kasar sai suka bude baki suka ce ai hadisan hadisan ahad ne in ka ce me hadisin ahad sai ce hadisin mutum daya ya ce to kaji wata fitinar kuma abin da kake faɗi terminology naka ma baka san abin da kake faɗi ba menene ta'arifin hadisi ahad hadisi ahad shine dukkan hadisin da bai kai martaban mutawatiri ba sannan sai ka ce ya kasu kashi uku akwai mashhuri ko mustafiri akwai kuma wanda yake al-aziz akwai kuma al-gharib dukkan waɗannan guda uku din nan a cikin su ana iya samun da'ifi ana iya samun sahihi ana iya samun nau'ukan duk da kake tunani ana iya samu a cikin su wannan shine hadisi ahad amma wacin da ya ji an ce hadisi ahad sai gwada ahad din da ahad sai ce hadisin mutum ɗaya ya ce a ba ta'arifin kenan ba jama'a kun gane wannan da kyau shi yasa akwai magana sannan saminan na takwas alqadhu fi sahaba na daga cikin hanyar da yan bid'a suke bi wajen wasa da hankalin nassoshi shine sai su suka game da sahabbai wa hajru manhaji salafi salih da kuma kauracewa tafarkin salaf ba dan komi ba idan ya soki sahabban za kun ga ya soke shari'ar da suka zo da ita dan haka in ka kawo min sai ce a yi wannan hadisin wa ya ruwaito ai muawiya ne ya ruwaito hadisin muawiya zan yarda da shi ya wannan hadisin wa ya ruwaito amr ibn al-as ne hadisin amr ibn al-as din suka cikin sahabban manzon Allah hanya ce da suke takawa dan su kai zuwa ga wasa da nasoshi cewa ba su yarda da su ba sannan idan ka kawo mishi daga cikin yan bid'a in ka kawo abu sai ka ce mishi ai a manhajin salaf as-salih wannan abin da kai ba daidai ba ne sai ce ina ruwan shi da wasu salaf Allah ya wajabta mishi ya kwaikwayi wasu salaf ne wajen bin Qur'ani da hadisi ba ruwan shi da wasu salaf ƙarya ne Allah ya wajabta wa kowanne musulmi sai ya ɗauki tafarkin salaf sannan Allah maɗaukakin sarki zai yarda ma shi shiryayye ne me Allah ya ce fa in amanu بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا idan musulmin da suka zo bayan ku ku suwa ku salaf ku sahabbai ku manzon Allah da kai da jama'ar ka idan suka bi irin yadda kuka bi wajen imani to sun shiryu wa in tawallau in suka ba da baya suka ce ba ruwansu da ku fa inna ma hum fi shiqaq su ne ke cikin tsiya fa sayakfikahumullah kuma Allah zai maka maganin su sibghatallahi ka ce musu murinin Allah ne Allah ne ya rina mu Allah ne ya yi mu haka ya jama'a cewa ba za a bi tafarkin salaf ba wallahi wannan dalili ne kawai na a kaucewa hujja sai ka kawo mutum sai ka ce to yanzu kun shigo masallaci kun haɗu kun yi jam'in tahiyatul masjidi wannan ya saba wa tafarkin salaf sai ce ina ruwana da salaf amma fa bin manhajin salaf da bin salaf abu ne wanda malaman musulunci sun yi ijma'i karanta risala cewa eh karanta risala me mai risala yace wattiba'u salafi yace da bin salaf farkon risala karshen risala ya sake cewa wattiba'u salafi da bin salaf karanta dan hodiyo cikin littattafan shi kakaf sai da ya nuna wajibi ne abu salaf amma yanzu sai wani fitsararre sai ya zo wai sai ya ce a ina ne aka ce sai min bi salaf dubi malam abubakar gumi Allah ya gafarta mai ya shekara wajen hamsin da wani abu yana jan nasoshi yana karantarwa duk sanda ya zo zai karanta sahihul bukhari sai ya ce karatun hadisi da aiki da shi shine zama lafiya ga musulmi sai ce kuma ba za ka karanta hadisi ka fahimce shi ba sai ka bi fassarar malaman farko su waye malaman farko su ne salaf sai ce Allah ya ce wa man yushaqiqar rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'ad masira sannan sai ce buhari shine littafi mafi inganci da aka rubuta bayan alqur'ani sannan sai ci gaba da karatun shi har ya mutu ka je ka saurari kasar din abin da yake kenan yana kiran ku ne zuwa ga ku zo ku bi manhajin salaf ku zo ku bi manhajin salaf ba za ku fahimci addini ba sai kun hada da salaf amma yanzu sai ka samu wani fitsararre ya ce maka shi ahlus sunna ne shine shugaban malamai na ahlus sunna amma sai ce shi ba ruwan shi da wasu salaf amma kuma sai ce shi yana son malam bakar gumi ya yadda da malam bakar gumi kaga bai fahimci karantarwa ba kenan ba zai taba yiwa a fahimci addini ba ya zama daidai sai in an yadda su salafu din suka yi ba dan komai ba Allah ce waye wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wanda yake saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan shirya ta bayyana gare shi wa yattabi ghayra sabilil mu'minina kuma ya bi wata hanya ba ta mu'minai ba dan Allah jama'a su waye mu'minan farko da wannan kirarin zai tabbata gare su su ne salafus salih ya bi wata hanya ba tasu ba wannan ya kama bata wannan ya nemi fitina sai Allah ya ce wallahi ma tawalla za mu dora shi akan abin da ya nema wani sulihi jahannama za mu saka shi wutar jahannama wa sa'ad masira Allah wadaran jahannama ta zama makomai shi wani ya zo wurin imam malik ya ce algafatta malam ina so in je in yi hajji ne a ina kake bani shawara in je in ɗauki miƙati sai ce inda manzon Allah da sahabban shi suka yi sallallahu alaihi wasallama zulhulaifa kenan a diyaru ali sai shi ya ce to ni kuwa ala gafarta malam imamu maliku abin da nake gani bari in ɗauka daga nan jikin kabarin manzon Allah a cikin masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam imam malik ya ce a a ahir sai ta ala gafarta malam mil nawa ne na ƙara bai wuce mil uku ba mil uku ya ce ina ji maka tsoron fitina ya ce wace irin fitina ya ce saɓawa abin da manzon Allah ya zo da shi na shirya game da aikin hajji wancan wuri da za ka je ka ɗauki harama wani masallaci ne a bayan gari wannan masallacin masallacin manzon Allah ne amma manzon Allah ya ƙetare masallacin nashi bai ɗau harama hajjin a nan ba sai da ya fita can to can ne ɗaukan hajjin a can ne shirya a nan ba shirya ba ce fitina ce kana neman ka ɓallo rikici ne fitina za ka jawo shine sai imamu maliku ya jawo mishi waccan aya فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم ما سسابا من ذن الله سجد أوران كده فتنة تسامي سؤالا دنيا شركة ita ce sun yi wa manzon Allah abokin tarayya sannan a lahira kuma azaba ta shafe su duk wannan yana kira ne zuwa ga manhajin salaf jama'a jama'a kun fahimci wannan saboda haka jama'a kiranku da muke cewa ku zo ku bi manhajin salaf ba abu ne wanda wato ba abu ne na raha ba abu ne na wajibi sai kun bi manhajin salaf a aƙida sai kun bi manhajin salaf a siyasa sai kun bi manhajin salaf a tattali sai kun bi manhajin salaf a karantarwa a komi naku salaf suna da na cewa amma in kuka buga wa salaf din bam kuka ce bin su ba dole bane kun ga ba za ku je ku nemi tafarkin su ba sai kowa ya ce bari kawai ya karanta riyadu salihin abin da ya fahimta ya gini a kai wani ma ya ce daga haka sai masallaci ya rude in aka ce to kai fassarar da kai kana da magabaci a kanta sai ce ai shi ba ruwan shi da wani magabaci shi da kanshi ne magabacin kanshi to kowa ma sai ce shi magabacin kanshi ne dan haka me zai faru kenan sai rudani ya faru dan haka ya ku ahlus sunna wannan shine linzamin da za ku bi wanda zai tafiyar da dokin lafiya dan doki in ba linzami babu shakka zai iya kai ka garin ko kuma ya kai kanshi bayan yayi sukutun ya jefar da kai amma inda linzami fa zaka iya kaidin shi wajen gudu ko kuma wajen takura shi haka ga qur'ani ga hadisin amma in baka da linzamin da zai nuna maka yadda ya kamata ka tafiyar da su matsala sai ta faru Allah madaukakin sarki ya taimake mu to idan kun fahimci wannan jama'a sai ku ga cewa to babu shakka yan bid'a sun buɗe wa kofa sun buɗe wa kansu kofar fitina suka sahabbai da kuma yin baran-baran da tafarkin salaf sannan tasi'an na bakwai ittiba'ul na tara ittiba'ul mutashabihat bin abubuwan da ba a fahimtar su suna da rikici suna da shubuha suna da rudani to yan bid'a kullun nan suke makalewa ina fata an gane malamai sun ambaci siffofin da ake gane mai bin shubuha suka ce daga ciki akwai darbuhum lin nususi ba'dha bi ba'd suka ce duk mutumin da kaje yana cewa to ai qur'anin ma akwai confusion ai qur'anin ma akwai rikici ai hadisan rikici ne da su suka ce to wannan siffa ce ta dan bid'a mai bin mutashabihi domin qur'ani babu shubha a ciki babu rikici a ciki ina fata an gane amma idan akwai bid'a a zuciyar mutum to sai rinka zargin qur'ani cewa akwai ainihin shubuha akwai rikici dangane da qur'ani duk abin da ka ce akwai rikici a cikin shi ne zai biyo baya daga ƙarshe sai ka ce a rabu da shi ai yana daga cikin hujjar da yahuda suka ce yaya yau an ce mai idda wato mai takaba ta yi ainihin shekara guda tana takaba gobe an dawo an ce ta yi wata hudu da kwana goma sannan kuma yaya aka bambance ta tsakaninta da wadda aka sake ta to yaya al'amarin yake sai suka ce to kun ga wannan qur'ani akwai rikici dan haka a rabu da shi duk mutumin da kaje yana cewa akwai rikici a Qur'ani karshe so yake ce to tunda akwai rikici a bashi eh duk mutumin da kaje yana cewa hadisan akwai rikici me yake so yace da karshe a basu Allah madaukakin sarki ya taimake mu siffa ta farko kenan siffa ta biyu hajrun nususul wadiha albayyina wattiba'un nususul mushkila daga cikin alamar da ake gane mai bin shubuha daga cikin yan bid'a shine kauracewa nasoshin da suka bayyana karara ya rinka lalubo nasoshin da suke da rikici yau jama'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce sanya laya kafirci ne hadisi sahihi cikin musnad al-imam Ahmad da sunan Abi Dauda da musnad al-imam al-Bazzar annabi ya ce laya kafirci ce kawai sai ga shirin dariƙa yana cewa to ai wata rana an taɓa zuwa aka kai wani sarki daga cikin sarakunan kafirci saƙo daga sayyidina umar cewa gashi ya je ya sa wannan hular ana zuwa da aka duba hular sai aka ga hular kwano ce sayyidina umar ya aika mishi da ya aika da wannan sarki ya rinka sai aka ga da layu a ciki yanzu jama'a kai da aka kawo maka daga manzon Allah in ba iskanci da fitsara ba me kai ka kana cewa an aika da hular kwano hular kwano mobile police ne manzon Allah ya ce kada a yi kana cewa wai an aika wa da wani sarki hula kwano ya sa an ga da laya a ciki manzon Allah ne ya aika ba manzon Allah ne Umar ne ya aika sannan waye ruwaito wannan asarin kuma nan ce matsalar take ga abin da yake sarari sai kaga yan bid'a suna ta lalubo abubuwa waɗanda suke masu rikici ko kun fahimta jama'a Allah madaukakin sarki ya taimake mu sannan a sifatun rabi'a sifa ta hudu ta yan bid'a ta tabbu'ul ghara'ib duk abin da yake bako shine suke lalubowa abin da ya tabbata a nasoshin musulunci ba shi za su bi ba menene zai zama bako sai je ɗauko kaza sai ɗauko kaza sai ɗauko kaza yanzu jama'a اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى أهل بيته وأزواجه هزوا صلاتي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد waɗannan ga sunan a cikin hadisan Bukhari da Muslim da Muwatta da Abu Dauda da Musnad al-Imam Ahmad da ka bude zaka gansu sai mutum ya ce Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasir al-haqqi bil haqqi sai karanta daga ina sai ce a takardar haske kudubul bakari a ƙasar Masar a mafarki aka kawo yaya ane maka magana ga abin da yake garan gangariya daga saman bakwai daga mala'ika jibril zuwa ga manzon tsira gashi a muwaddar imamu maliki gashi a sahihul bukhari amma sai ka zo kana cewa a takardar haske a mafarki kudubul bakari aka kawo a ƙasar masar tatabbu'ul gara'ib ba zai yarda ya bi abin da gashi ya tabbata ba sai menene zai zama bako dan a ce shi ya zo da wani abu wanda yake stylish stylistic da makamantan haka wal aghlub da kuma abubuwan da ba a taba jin su ba sai je na kawo ire-iren waɗannan abubuwan kuma wai sai ce waɗannan abubuwan karama ne waɗannan abubuwan daraja ne waɗannan abubuwan musulunci ne a'a musulunci yana nan a cikin alqur'ani da kutubul ummahat waɗannan ɗirka ɗirkan littattafai da suka ruwaito mana hadisai jama'a duk abin da ya ƙetare su wannan ba za ka same shi musulunci ba ne jama'a babu wata sunna ƙwaya ɗaya ta manzon Allah da ta gudu wadda malaman nan ba su ruwaito ta a cikin littafan nan ba imamu ahmad sai da ya rubuta musnad al-imam ahmad mujalladi 52 aka haƙƙaƙa shi ko shafi guda bai bata ba yau shekara 1200 duk abin da ake nema malaman nan sun tattara sai ka je kana cewa wata takarda haske hudu bulbakari a mafarki a ƙasar masar kana neman zaman lafiya tsakaninka da Allah ko ku kana son ka kawo rudani a cikin musulmi sai ka ga kane wa mutum hujja da hadisai sahihai sai ka je yana ɗibo maka wata tatsuniya durratun nasihina tanqihul qawli ruwan dufana annabi ina ake magana waɗannan tatsuniyoyi da kisoshi da bankaura ga ana ce maka gashi a cikin alkur'ani gashi a cikin ingantattun hadisai sai ka ji mutum ya je ya kawo maka a cikin irin waɗannan abubuwan shirme Allah maɗaukakin sarki kiyaye sannan a sifatul khamisa siffa ta biyar daga cikin siffofin yan bid'a masu bin shubuha aljidalu bil batil jayayya da ƙarya ya riƙe ƙarya ya ta jayayya ya ta ɗauki ba daɗi sai bayan ya gama batar da ku kakaf sai kuma bayan lokaci sai dawo ya ce ai yayi kuskure jama'a ku duba bala'in da zazzaki ya saka ƴaƴan musulmi yau wajen shekara talatin da ta wuce ya hana su karatun boko sai daga baya da ƴaƴan suka taso sai ya ce ai shi bai ce musu haka ba cewa yayi shi ga kanshi shi ya bari ya gane dagutu ne amma shi bai ce musu bari ba dan me yanzu ya gano ƴaƴan shi fa yanzu in fa ba su boko ba aka wuce yanzu to matsala ta faru yanzu ku ji fa wancan yaro Muhammad Yusuf fa abin da ya dawo yana cewa yanzu wai yanzu idan bokon zaka yi ne dan neman abinci to yanzu ba laifi ka yi amma in zaka yi dan karya musulunci ne kakka yi dama akwai musulmin da ya taba shiga boko dan ya karya musulunci ko kun fahimta jama'a ma'ana in ya fatawai ya fatawai ya fatawai ya gane cewa ya gama jidali bil batili yana son kuma yanzu ya zame kanshi sai dawo yana cewa sai dai kuma sai dai kuma na fata an gane shi yasa kullum in mutum ya zo da wannan matsala sai in ce wai wanda ya wannan fatawar malami ne mu mujtahidi to amma matsala a Najeriya mu mujtahidai nawa aka taba gani ni dai ɗaya na taba gani shine Abubakar Gumi sauran duk malaman Islamiya ne Allah ba da wasa nake ba wannan maganar ba ku san mujtahidi bane jama'a mujtahidi malami ne wanda ya kai ya komo ya kosa shine yan boko a cikin jurisprudence suke cewa authority is he an authority shin shi dinnan ya kai ya passing verdict jama'a a musulunci ba kowa yake fatawa ba fatawa ba su ne waɗannan tambayoyin da kuke aiko mana muke amsa muku a takarda ba ala gafarta malam mata ta ce tana haila kwana uku sai haila ta zama kwana biyar sai a ce a'a ga yadda za ta yi ba wannan ce fatawa ba fatawa abin da ake nufi mata ummu bihil balwa matsalar da in ka ba da amsa a kanta za ta game kowa da kowa misali yanzu ka zo ka ce sanya alkur'ani a cikin ringington na gsm ya halatta ko bai halatta ba wannan ita ke kira fatawa domin magana ce da za ka yi ta guda ɗaya amma za ta taɓa al'umma baki ɗaya amma sadda kake cewa matarka da take jinin haila kaza to kaza ne fatawar kaɗai tana zama applicable ne tana aiki ne akan wannan matar banda wata wannan malamin islamiyya da sauran ire-iren mu masu karantar da kunan za su yi shi amma matsalar da ta zo ta shafi al'umma shin za a shiga siyasa ko ba za a shiga siyasa ba za a yi boko ko ba za a yi ba ba irin mu za ku nema ba ku je ku nemi mujtahidai su ma mujtahidai aka ce ba a bashi izinin shi kaɗai ya maganar ba sai a je a tattaro irin shi a zo a taru saboda doki in shi kadai ne a fage ya fi gudu shine sai a taru sai a ba su research question sai a ce musu ko ya halatta a yi kaza shine tambayar ku je bayan wata shida ku yi mana bincike ku zo ku gabatar in aka zo bayan wata shida manyan malamai ne waɗanda sun ma'ana ilimi ma ya yadda sun san shi to sai a je a tara irin waɗannan sai a ce fadilatu sheikh abul hasan nadwi min jama'ati ahli sunnati wal jama'a min al hind falyaqum fadilatuhu mashkura sai kaga babban malami ya taso malam ya ruko research din shi indiya ne in ya zo sai zauna sai a bashi awa biyar ya gabatar da jawabi tare da cewa kofi na waɗannan jawaban nashi na hannun manyan malamai shi kuma ya zauna shi kadai a gaban su ko ya tsaya ga sunan wajen su dubu uku kowa yana rike da kofi yana karantawa suna jotin not in ya gama bayanin sai a ce to shikenan an buɗe kofar tambaya in aka fara tambayoyi sai a ce to za a fita break in aka dawo break aka sai a ce to za a kwana hudu a mai tambaya wani kafin a gama tambayar sai ya ce ya soke wannan takardar tashi saboda ya kasa amsa tambayoyin babban malami ne kuma ya kai ya koshi ba wai malaman ku malaman islamiya ba manyan malaman duniya sannan sai a ce to wane kuma ya tashi sai an yi wata guda ana irin wannan taron sannan sai a ce to karshen taro malaman gaba ɗayansu sun kwana akan kaza to kun ji yadda ake handling fatawa ba wai kawai kowane zunubi daga cikin zunuban jahilai ya zo ya zauna gaban ku ya nemi ku biya baki yana jan fasara shikenan ala gafata malam ya halatta za a aikin boko kun san implication din abin da kuke cewa sabda zaka ce ya halatta ko bai halatta ba rayuwar mutane da yawa da addinin su da gudanarwar su kake fatawa akan rusawa ko ginawa ya kamata ku lura da kyau a halin sunna ba kowace akwai fatawoyin da na gansu jama'a sai in yaga kawai ni na san an ga kaina amma na san ban isa in ba da ita ba saboda me saboda sanin ka'ida ta ilimi domin me implication amma a wani kawai shikenan sai ka ji ya ce ai eh su mala bakar mu sun ce kaza mu ko mun ce kaza kudin suwa kudin suwa zunubi daga cikin zunuban jahilai in ma ka kai zunubin malamai ka more ya kamata ku girmama ilimin jama'a ka taɓa jin wani graduate assistant za a je a yi magana wani bincike a department na professors graduate assistant ko jaka ana bashi yana riƙewa ne kun fahimta jama'a mutum ya gama digiri ɗaya sai a ce a ɗauke shi rinka karantar da 'yan aji ɗaya yana zuwa yana tsare su in za su yi jarabawa aikin graduate assistant kenan fa to sai a ce za a yi taron manya-manyan professors na department ɗin ko jaka ba za a ba don in ya shiga taron ruɗewa zai yi ko riƙe jaka ba za a bashi ya je ya yi ba to malaman ku na islamiyya ko graduate assistant ba su kai ba ba amma a tsarin musulunci ya halatta su karantar da ku don suna karantar da ku wani abu ne wanda ba matsala ce da ta shafi gaba ɗaya zai karantar da kai suratul fatiha ne da suratul baqara ka je ka karanta qur'ani in sallar ta rikice kai da kanka ne eh duk in ta yi rikici da kai da shi ne Allah zai saka wuta iyakacin fitina kenan ma da akwai fitina ko amma yanzu jama'a idan matsala ta taso ka ce kaza ya halatta sai ka ji ƙasa ta yi durum to malamai suka ce wannan sunanta mata ummu bihil balwa abinda matsalar za ka faɗe ta amma za ta game to sai suka ce ko ka cancanta kai kaɗai ka kai magana ka nemi irinka domin ka haɗa da tunaninka da tunaninsu da iliminka da iliminsu don ana son a fito da musulmi maslaha ne ba ku ga jama'a game da tattara alƙur'ani ba tattara alƙur'ani da rubuta shi a wuri guda a compiling as a book wannan matsala ce mata ummu bihil balwa lokacin da sayidina abubakar da sayidina umar suka zauna suna tattaunawa da umar ya ce a yi abubakar cewa yi kana ganin ma ya abin da manzan allah sallallahu alaihi wasallama bai ba da suka kai suka komo jama'a sai fada aka ce to a tara malamai ina su uthman ina su aliyu ina su zaidu ina su wane ku ne malamai Umar ne ya kawo cewa yana ganin a zauna a rubuta alkur'ani baki ɗayan shi abubakar ko abubakar umar ya kuke gani game da wannan abu abubakar ya gabatar da magana umar umar ne ya shigo da asalin ajanda to da suka zauna baki ɗayansu waɗannan su ne mujtahidai to sannan sai suka ga dacewar haka to yanzu fatawar sai ta fito guda ɗaya cewa malamai mujtahidai cikin sahabbai sun yi wannan fatawar da aka gama wannan aikin sai aka aje wannan qur'ani guda daya duk wanda yake bukata sai je kwafo duk wanda ya samu matsala sai je gyara da sayyidina usman ya zo sai ya ainihin yi naski wato sai ya sake reprinting sai ya sake yin multiple copies ya sake yin copy a jikin wannan sai ce a aika da su ƙasa kaza a aika da su ƙasa kaza to duk wani qur'ani in aka ɗauko shi aka ga akwai kurakuran rubutu a ciki wanda ya saba wannan sai usman ya bada fatawa cewa a ƙona shi haka al-imamu abubakar abdullahi dan abu dauda ya ruwaito a cikin kitabul masahib da isnadi sahihi yanzu jama'ar musulmi kun ji yadda aka kai yanzu akwai musulmin da yake shakka dangane da wannan qur'anin babu saboda mujtahidai ne suka tsaya suka yi wannan aikin sannan da aka zo aikin jama'a idan aka rubuta aya ɗaya إذا جاء نصر الله والفتح sai a karanta a karanta sai a nuna malaman wato group ne na editors kaga abin ya rubuta haka eh wane yayi haka eh wane yayi haka eh wane yayi haka eh sai a zauna aka ce haka suke wani lokacin har sallah asuba sai a ce to an kira a salatu yanzu a je a huta sai gobe haka aka yi wannan aiki shin kuna da waɗanda suka kai ƙarfin ilimin yin haka ma tukuna
amma kawai yanzu matsala ta tashi daga jan ce wai a fatasku ko malaman fatasku wai sun yi ijma'i sai in ji kamar mutum ce waɗannan waɗannan sun san malamai tukuna wallahi in naji ana kira mu malamai ina tausaya mutane ne tukuna muna karantar da ma'ana kamar gobara ce ta kama kafin kwana-kwana a su zo sai su kaɗan ɗibo ruwa a bakin kwata kana yayyafawa shine abubuwan da muke muku nan amma malamai malamai mujtahidai to sune irin su Abubakar Gumi suka kai suka komo suka kosa suna nan to waɗannan sune suke haɗuwa ba guda ɗaya ba suke haɗuwa su fitar da musulmi fatawa ku bincika matsalar abin nan ana iya ɗaukan harama a jidda ko ba a iya ɗaukan harama hajji a jidda yanzu malam Abubakar Gumi da yake malami ne mujtahidi ne da sauran malaman da suka yi taro na wajen wata shida da aka tashi fitar da sakamakon malam bakar gumi sai ce ya halatta a ɗauki harama a jidda yanzu kun ga magana ta mujtahidi kenan ya halatta a ɗauka sai wani malami a ƙasar tunishe shi ma ya mara mishi baya sai suka ce ya halatta a ɗauka sai aka ce amma mafi yawancin malamai su ka suka ce bai halatta ba kusan su dubu ɗaya amma wane da wane su suka ce ya halatta suka ce ya halatta su ma yanzu sai ka je ka samu wani ɗan tsako yana koyar da aikin hajji sai ka ji ya ce jidda miƙati ce su waɗancan da suka ce ya halatta ba su ce miƙati ba cewa suka ya halatta dan kiyasi ne akwai bambanci tsakanin ya halatta a yi miƙati a yi harama a nan da kuma cewa nan miƙati ne dan ka ce nan miƙati ne to miƙati annabi ne ya appointin miƙati ya makin to mawaƙitu da annabi ya daga ciki babu jidda to amma namu ɗin yana cikin ruwa ba za mu iya tsayawa a ruwa ba to shin yanzu za mu rinka komawa rabir ana ɗaukowa wanda shi ne malamai suka ba da fatawa a kai a lokacin da namu ruwa ya haɗe sai suka ce to rabi ga ya saiti da shi dukkan malaman ba su yi musu ba har su malawa bakar kuma suka ce za a iya zuwa rabir babu shakka a kai amma to in ba a je rabir ba za a iya tsayawa a jidda malamai kusan ɗari tara da wani abu suka ce a'a da abubakar gumi da wancan malami sai suka ce za a iya yi amma su ma ba su ce miƙati ba amma sai ga wata shekara wani kawai yayi naɗi yana cewa jidda miƙati ce sai na ce astaghfirullah na ce ana gafata malam jidda miƙati ce ce ai da ce ce jidda miƙati ce gashi na ana ta ɗauka na ce ba wato ba safihi ne ma bai ma san abin ma da yake cewa ba ko kun gane bai ma san me yake cewa ba su su abubakar gumi da yake malamai ne ba su ce jidda miƙati ba ce sai suka ce za a iya yi don sun san kiyasi ne to kiyasi cewa ake la ba'asa Allah ya kiyaye to Allah ya shiryar da mu to mu ci gaba da maganganun da muke jama'a wajen dangane da jidali na daga cikin siffar su da suke bi wajen ainihin jidali jama'a aljidalu bi ghairi hujja yayya ba tare da hujja ba wadda Allah madaukakin sarki ya ainihin hana wannan karara ba tare da wata tantama ba dangane da haka sannan kuma sai kuma aljidalu bi shaghbi wa tamwih nusratan lil batil ba'da zuhurihi bayan gaskiya ta bayyana sai kuma ka zo kai ta kawo wasu dabarbaru waɗanda dai duk da gaskiyar ta bayyana wai ba za ka batta a tashi akan ta bayyana ba ina fatan mun gane ana aikin hajji ne sai na yau alhazai wasu bayanai sai wani dan shi'a ne ashe wai sai ya musun bayanan da ya musun bayanan shikenan sai na jawo wani littafi sai na ce mishi kaga inda na karanta ɗazu din nan karanta da ya karanta shikenan sai ya ce eh to haka ne sai dai kuma ka san kai dama kana da matsala mun taɓa tattauna da kai a Najeriya na ce a'a wannan batta mu koma sai mu ci gaba da tattauna amma dai wannan yanzu abin da na faɗa haka ne ko ya ce eh to shi wai ba zai yadda wannan gaskiyar da aka kwana a kai yanzu ba zai yadda ba sai ya yi ƙoƙarin kawo wani rikici ya yi distotin ya lalata yanayin wurin da dan dai a ce shi ma ya ɗan ce wani abu ɗan bid'a ɗan bid'a wakilin iblis to daga ƙarshe jama'a daga cikin matsaloli ko hanyoyin da suke bi wajen ainihin wato musu ko kuma wajen ainihin wato wasa da hankalin abin nan nasoshi hujjoji shine jahluhum ko kuma ka ƙara da cewa tajahuluhum bil lughal arabiyya jahiltar su da harshen larabci ko kuma sun sani sai su yi kememe su sani su yi kememe ko kuma tun farko ma ba su sani ba yanzu dubi sadaka budurwa hadisi ne sahihi suka fassara shi amma sai suka jahilci harshen larabci da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce idza mata al insanu qata anhu amaluhu illa min salasati ashiya من ولد صالح يدعو له أو علم ينتفع به أو صدقة جارية من ذا الله صلى الله عليه وسلم أنا حديث أبو هريرة يروي توشينا تكي مسلم الإمام أحمد صحيح مسلم من ذا الله صلى الله عليه وسلم يتي إدم متن يرسو ayyukan alheri da yake samu sun tsaya cik sai ta hanyoyi uku hanyar farko ita ce ɗa na gari da zai rinka mishi addu'a kana kwance kabari ɗanka in yi maka addu'a sai ta je maka sai ka samu rahama sai ka samu lada sai ka samu alheri ko kuma wani ilimi wanda yake amfanarwa sannan sai ce ko kuma sadaka mai gudana kamar rijiya ko famfo ko makaranta ko ƙur'anin da ake nazari ana karantawa to da 'yan bidiya suka tashi sai suka ce sadakatin jariyatin sadakar budurwa saboda mai aljariyatu kuwa san budurwa ce to amma dubi abin da annabi ya ce au sadakatin jariyatin na'ati ne da man'uti a cikin nahau tun nahau wazi karatun yana nan karatun yan firamare amma sai kaga kafcecen dan bid'a yana sadaka budurwa yace saboda ga hadisi da cewa yi au sadaqatil jariyat ya kawo shi akan mubafin da mubafin ilaihi to ya zama sadakar budurwa haka dole ne ahli sunna ku je ku iya nahau ku iya sarf ku iya lugha ku kware ba dan komai ba saboda a fahimci sakon da Allah ya mai da shi da larabci lisanan arabiyan me yace ghaira zi iwajin na fata an gane larabci ne samfariran larabci kada wanda ya zauna bai iya larabci ba jama'a ku tsaya ku koyi larabci ku iya ku gwani da haka za a fahimci addini domin shi sakon da larabci yake in baka iya larabci ba za ka iya isar da sakon ba ba za ka iya fahimtar shi daidai ba sannan kuma ku cire son zuciya kar ya zama ga gaskiya karara sai kuma ku ainihin juya mata baya Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu to waɗannan su ne takaitattun bayanai dangane da abin da ya shafi wannan to in muka koma wata magana wadda ita ce ta ƙarshe ita ce ibtida'u usulin jadida lil istidlali wat talaqqi to yan bid'a kuma sai suka kirkiro wasu hanyoyi sababbi wajen kafa hujja da kuma karban hujja awwalan taqlidul a'imma wal shuyukh bin malamai da limamai da kayi magana sai mutum ya ce a ni shehi na ne ya ce haka kuma annabi a cikin hadisi ya ce man la sheha lahu fa shaytanu shehuhu wuri annabi ya ce wanda duk bai da shehi to shaytani ne shehin shi to kaji ana hana shi kiwon akuya yana kyallata haihu tun farko matsalar da ya kawo ba a yarda da ita ba kuma ya sake kwaba wadda ta fi rikici ana ce maka Allah ya ce annabi ya ce kana cewa shehi ya ce malami na shi ya gaya mini malami ne babba uban haji a'a Allah ya ce annabi ya ce kana wani malami ne babba uban haji sannan kuma sai ka ji ya kwaba sai ce saboda annabi ya ce man la sheha lahu fa shaytanu shehuhu to a ina manzo Allah ya faɗi wannan hadisin kaga wannan hadisin ya fi wacce matsalar rikici to wannan hanyar sun kirkiro ta ne jama'a don ta zame musu hujja da za su rinka kare kansu waɗanda suka fi katewa wannan hanyar su ne 'yan shi'a da kuma sufaye waɗanda suke bin manhajin baɗiniya a cikin sufanci suka tambayi mutum me yasa ka za sai ce shehi ne ya gaya mishi kana cewa alkur'ani da hadisi sai ce shi dai shehin shi ya rike
Allah ya kiyaye to irin wannan kuma ya bayyana a cikin abin takaici a cikin masu bin mazhabobi wanda bai kamata ya bayyana ba ya zama a ce maka Allah ya ce annabi ya ce ka ce maliki shi ya ce ka ba sannan saniyan alkashf wal ilham wata hanya kuma da suka kirkiro da ita ita ce kashafi kawai kuna zaune da mutum sai ka je na cewa ku matsa ku matsa ku matsa ce lafiya ce ka'aba ce ta zo tana dawafi ka ji zindiki yana gwangwaza fa a Kano gwangwazo wai ka'aba ta zo tana tsawafi wai na cewa ɗaliban su matsa wai ka'aba ce ta zo tana kewaya shi don haka ku matsa wai Allah ya mai kashafi shi ya gani ko kuma kuna cikin bin shi sallah sai ku ga yana ribas yana ribas yana tura ku ba yana ribas sai tsaya sai ku ga ya ƙara natsuwa sai ce wai ya ga manzon Allah ne ya zo ya karɓi limancin wai an yi mai kashafi ko kuma ilhama duk waɗannan hanyoyi ne suka ƙirƙiro da su don su ɓatar da mutane kawai sai mutum wai ce wai kawai wani shehi fa akan wai sai ce wai shi tabi'i ne aka ce a'a kai tabi'i ne ya sai ce yana da malami ne aljani wanda ya zauna da annabi duk hanyar da take ta gari ce ba ita take bi ba kai lillahi wa inna ilaihi mutanen nan mutanen nan akwai fitina malam la akwai fitina mutanen nan malam la kiyaye ina fata an gane sannan al-ghuluwu fil aqal guluwi game da sakawa hankali ragama ana ce mishi Allah ya ce annabi ya ce sai ce hankalin shi bai kama ba wai hankalin shi ne ma'auni duk abin da bai kama ba ba zai dauka ba ina fata an gane Allah madaukakin sarki ya kiyaye to waɗannan jama'a su ne abubuwan da na so dama in faɗakar da mu ba dan koyi ba dan ahli sunna su san yaya manhajin ahli sunna yake wajen tabbatar da aqida yaya manhajin ahli sunna yake wajen kafa hujja da karban hujja na fatan yanzu daga cikin 'yan abubuwan da na faɗi sun isa su zaburar da mu mu dawo cikin taitayenmu kuma mu gane matsayinmu sannan kuma mu san cewa lallai akwai aiki ja akan ahalus sunna wajen tabbatar da addinin musulunci jama'ar musulmi saboda yadda ake ishara lokaci ya ƙure za mu saurara a nan insha Allah ta'ala sai Allah ya kai mu gobe sai dai in an yi ruwa a gobe to kuma karatu sai ainihin wani makon in Allah so amma in dai ba a yi ruwa ba to akwai karatu gobe da wannan muke cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik